أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلها وهم صالحين وأزواجهم وذرياتهم ولا يضربهم عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الكاشف ما أبرم والكاشف لما سبق ناصر الحق بالحق والعالم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإلهه ناصر ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك الإسلام في جمال الله وكان كل من وهذا رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعبد الله سبحانه وتعالى ويسلم على مولانا سلامه كل وجه مولانا شكرا فتحه يا تدريبه وتدريبه تدريبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلة عشرين بشهر وثمانية شهر الربيع عشرين أوقات ميلادية وأجمعنا سورة الزوج العالم لهم أشهر الآية عشرين ربيع وإن الله تبارك وتعالى النار عين يدخلون ولما بين الله لأن فيكم كان وجاد زوجي مع صعبه مرجعه أولى الأب وأتانا للجماعة جنات عليهم شيلات الشجاع أي هم domin wawan sallah ai amana da ran wanda wanda suka yi imani da ayyin iyayensu wa du'anhum da matayensu ko a du'anhum da matayensu wa zuriyati da zuriyarsu gaba daya anan malaman da sirri wani da sirri mafari yake ai masara ne a rajin ai wa mamsasar ne a rajin ma'ana masara ne a rajin wadanda suka gaskata da iyayensu har matar da gudu suka karkata abin da waɗannan bayan Allah su zanta da shi idan ya anar da yara ne ko da abu ne yake yin nasu ba kamar yadda Allah da fara da ba za su je da su ba saboda haka a ina ce a ba yan muhari ma'anarsa yanki ne na baba ayyayin zuwa ma ulul ba ma yanzu zai shiga da waɗannan wanda Allah ya yi ruwan bani wanda ya kace man kana zaliya min abari min abari wanda ya kawo cikin kirki daga duniya ya su zai shiga yana tare da su a ne da wato ta ba ne mana yin da wato saboda a mutiya da yanzu ke mana yin da wanda yake yin ainihin tsarin hannun Allah ta ba da wata ala idan mai tambaya ne tambaya shi ne tafsirin mawar ainihin wato tafsirin a kudabi da ke gasar tambaya ya tambaya da ya sa na alaƙi labari na rukwaya ce da ai ana magana ne wurin sanani ta fitar da amma da tafiye zaka da yarwarsa an yi da bangaren biyu ne a kan mata wani biyu a kan mace saboda mai gaskiya bayan an iyaye ake yi uwa da uba duk suna tare saboda haka ba mu yusuf Allah ta ba wa ta'ala ya gaya mana cewa ورفع وين العرش وقر له في المقايا عرش على ولاية دعا بشي ورفع وين أكي إياه يتعكى بشي سيغان أبو وجميع أنا بأربع كلمة نبي جرس المقايا لأن الله تبارك وتعالى في الرسول الذين آمنوا ذرياتهم إيمانا أن ذرياتهم وما لهم من عمل من شيء قالوا kullum zai yi ma kasa wani saboda haka wato za su shiga tare da yayin iyayensu da zuriyarsu da idan ya haru ya haru ko da ba su yi aiki irin aikin su ba iyayen ko da ba irin Allah kaɗai ba kuma za su shiga aljanna tare da su da ya sa da kuma ya ce da jami taklimatan lahu za mu zamanto a cikin darajar iyaye saboda girmamawa da Allah ta ba wa ta'ala girmamawa da Iblis ta ba wa ta'ala ana cewa wato idan wani ya shiga aljanna zai yi tambaya أن الولي ولي الله تبارك وتعالى في الجنة والبلد من الشهور علي علي ولي من يشكى الجنة يهو درجة قول ولا الجنة فيه كبايا يسينا ما يبينا سيد متى أبو في الجنة ولكن لم يزل إلى مكانه سيد متى أبا مكة شمالا تمشي الجنة أما تقاوش إلى من المدين هكذا سورة إبادك لا شبه إليه نبا وذلك لألا na shi ba yi da yawa saboda haka da yoyin wannan ba ba saboda nisa su sami wato ko ba yi da yawa ne sai ɗan aljanna wani zai ke da a ni kan ba da kuma haka inda ma kuntu alamar idan ci wani gani ai ya kasance ina ibada ibadan wani kai na da kuma babana saboda haka yana da wani kakan babansa ba da wani ya yi Allah ya ce ku yi kawo sama da nisa ba an kawo da nisa yake aina wuri ina mahaifiyata kazalika aina azwaji sai tambaya ina matayensa duk waɗannan sai yake wa aina aulani ina yatayensa yake duka kullum suna kula da jasa wani dukan waɗannan za a rikar da su a ainihin darajar wannan wani yayansa kuma yayansa na ruhi da kuma yayansa da jiki duka zai tambaya sai a kawo su saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala لا يملك شيئا يقدم وليه في دار الاخره الله تبارك وتعالى baya son wani abu da zai ainihin da masoyinsa waliyin da ya bukata don tashin biyama saboda haka idan ya nema duka sai a bashi wal mala'ika ta rukuni alaihi min kulli babi sai ga mala'iku masu musu hidima a cikin aljanna suna shigowa gare su ta kowace kofa ainihin abuwa min janna da kofofin aljanna an fito ko kuma benayen aljanna ne kowanne zai shigo da kodin misaliya suna shigowa ne saboda sai yan aljanna murna sai a kuma da kulli waye ne da wuya da ku haramani duk ɗan aljanna yana da wato haramani dubu ɗari wato yana da mala'iku mala'iku masu lura da masu maka hidima ba masu hidiman ba shugabanni su ne shugabanni masu lura kowanne kowane ɗaya shugaba da wasu mala'iku masu mafi hidima a jana to waɗannan shugabanni ainihin ruwa sa shugabanni na masu hidima ba ɗan aljanna su kansu mutum dubu da ne me ya ta alfu karabani karabani dubu da ke da su shugabanni masu mafi hidima saboda haka wa mala'iku da kudura saboda haka mala'iku za su rinka shigowa yubashirunahum yubashirunahum suna mutu albishir ma da mutum tallahi tabaraka wa ta'ala ne kan fi da suna muka bishir irin abin da za su samu na ainihin ƙarin yadda a wurin Allah da bara wa ta'ala suna ce musu da irin ƙarin abin da za su samu na yadda da takrima da ƙarin girmamawa daga wurin Allah da bara wa ta'ala saboda haka za su rinka gaya musu salamun alaikum abinci ya tabbata gare ku ai hada sawabu bi ma sabarku kun ga wannan lafiya da kuka samu saboda hakurin da kuka yi bi ma sabarku saboda hakurin da kuka yi aikin tabbata kuma fi duniya saboda haƙuri da kuka yi a duniya saboda jiya an karanta na take magana kan haƙuri muka bar nauyin haƙuri kala uku a kala uku haƙuri na farko mutum ya yi haƙuri a kan biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan abun bukata ne haƙuri na biyu ba wa yi haƙuri a kan barin saba wa Allah tabaraka wa ta'ala haƙuri na uku ba wa yi haƙuri a kan jarrabawa da bala'i da Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke masa sai ya haƙuri a kan wannan akwai na hudu shi ne ba wa yi akwai a kan izayen sarki cutarwar halitta da wawanci da halitta za su rika mata duka yi akwai idan sun yi akwai wani abun zai yi kamar bai gari ba kamar bai gari ya akwai ya kawo da gari idan sun fitar da shi ya ɗauki wannan sarakun lada yin akwai shi ya sa kai daga cikin sarakuna maka barka wata rana ya zo ainihin bai wasu suna zuwa masa ruwa yana a rana sai ta sako a wasu ruwa ya fashe a kanta ka ba ta wata wata cikinsa da ta taimaka wa tsarina da nabi Allah kuma ya yi rayuwa bayan Allah masu kirki da na kirki sai Allah ya ce masu yaji da masu yaji wa mutane da ke da kowarki na ya ce ne alfawar da rage wa kasiri da raida da masu samun shi karka yi shi ga hayayyar wani ko ka karfi mana gida ga yanzu ce ga zasu rai na kayan shi na sun ce wa lafiya da nari da kuma masu yafi wa mutane sai dai a mawutan gida ne sai da ce wallahi duk wani mutum Allah yana son masu kirtawa sai dai to a an mutuka da wani gida na yadda ke saboda zafin Allah da bara kauta saboda haka za ka yi mutum ya zama da ya yi musamman irin wannan zamani da muke ciki wanda rayuwa take da wahala dole sai kai aure da halitta wanda da muke mu'amala da su ya zama to mutum ya yi aure da su kuma ya aure akan duk jarrabawa da Allah tabaraka ta ya dora masa sannan ya yi aure akan biyayya a duk yanayin da lokacin da ibada ta zo misali arziki ka zo lokacin da ka ci ya aure ya yi biyayya wa Allah to haka duk waɗannan nau'in aure mutum ya zance ku Allah ya gaya muku wannan abin da kuka samu duka kun samu ne bi mata barko saboda hakuri da kuka yi shi yasa manzala sallallahu ne bai kada da halimu an yakuna nabiyya da hakuri ya kusa da zama annabi manzala ne da hakuri mutum ne da an ga mutum mai karanci da an ga mutum babban mutum mai karanci saboda haka ake bukatar mutane da wani kuma masu hakuri bari ma wanda lallai ba da la wannan gida na annabi da suka samu ƙarshe mai kyau ya kawo mu ƙarshen ku wata zama su gidan aljanna to ma lalla da irin wannan kace da aka yi da samun aljanna da zaman to ita ce makoma والذين قبولون على الله من بعد ذاته ويقطعونها والله في عين ويسلم الكلب أولئك لهم العين ولهم السوء الدير الله تبارك وتعالى bayan ya yi wa wannan bayan Allah masu cika alkawari masu sadar da zunuci tana da bayan masana cewa da zai yanku min ahalar lahi wadanda kuma ke warware alkawarin Allah min bayan misali bayan sun da alkawari tsakanin su da Allah tun ranar da ya yau ma da su da su tun an kula wani alkawari suka warware alkawari tsakanin su da Allah duk warware alkawari tsakanin su da bayan Allah sannan ya kawo da ma'amar ma'auri a cikin tara suna yayyanki abin da Allah ya yi a tsadar na zumunci ainihin suna yake zumunci saboda wannan ne aka fi mata ba wannan ayar aka fi kan ta gaba da ne wanda suke cika alkawari suke tsarar da abin da Allah ya zaune a tsarar wato wannan ayar mukawala suna mukawala da wannan aka fi da sannan bayan wannan yusuf bin lafi suna barna a gaban kasa ne kufri wal ma'asi suna kafuci wa Allah tabaraka wa ta'ala suna saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wadanda suke aikata wannan aikin ulaika lahumul la'natu waɗannan kan tsinuwa da ana kalla ka tabbata a gare su a wajen su da sannan mummunan gida wato ya tabbata a gare su a yace allanatu ai al'udu ne wa malilla idan ke tsinuwa la'ana wato ni tantan samu rahmat Allah da bayan bauta wajen su da kuma ai alifatu sayyi'a bil akhirah za ta mummunan ƙarshe mummunan makoma a lahira da ke jahannam shi ne jahannama yace anan shirki Allah na tu na najari tsinuwa ya karkashi ne la'atul ma'ana aqarru min aljanna hadhihi lil kuffar yace akwai la'ana ma'ananta an kore mutum daga barin aljanna wannan da kafirai ne ita ce la'ana da Allah ya mutu aqarru min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya kore su daga barin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wannan la'ana na farko kenan la'ana na biyu ma'ana a karɗu min hadar da ya baraka wa ta'ala shine a kori mutum daga hadar Allah ta baraka wa ta'ala da ke hada da mu'mine wannan kuma ta mu'mine ne bayan ta mutum mu'mine ne yana cikin hadar Allah yana da kusanci da Allah ta baraka wa ta'ala sai Allah ya kore shi da ke da wannan ga mu'mine ne al-kufaru idza lu'inu yur'iduna min al-janna tamaman ayyukan an-nar yake kafirai idan Allah ya la'ance su zai yi nisanta su da aljanna gaba ɗaya sai a yi ne kai ku zuwa ga wuta wannan shi ne da ana da ake wa kafirai wal mu'minu la yuzalinu yuqidu la min rabbillah su kuma mu'minai duk wanda Allah ya la'anta to sai yi nisanta shi daga ranar Allah yashtabiyu la min dunya wa shawariha sai Allah ya sa musu shagalta da duniya da shawar duniya ina ka fito neman duniya idan za ka je neman duniya da kake ciki cikin shungulan neman duniya baya jin daɗi sai ya cikin lamarin duniya ba labarin za ka wata hannun da wanda yanzu sai da bayan duniya wannan ya samu lana kenan kula da ranar Allah da baraka wa ta'ala laula ta kullu ni hada ilani ko da dai ba zama su kan wuta ba amma ba ta cikin harar Allah da baraka wa ta'ala ba ta kai da cewa da ainihin harar Allah da baraka wa ta'ala wannan shi ne yau ga abu la'ala guda biyu
الله يصبر لمن شاء ويذل وخير إلى الدنيا ولا إلى مشاء الله تبارك وتعالى لا يصبر لمن شاء ويذل الله تبارك وتعالى yana yalwa da arziki ya shuka da arziki ga wanda ya ga dama sannan Allah yana ainihin takaita arziki ya kuka da arziki ga wanda Allah ta baraka da na ga dama a ba da arzikin duniya na samun dukiya wato ba ainihin alama ba ne na Allah yana son mutum ba a gwada arziki alamun soyayya ko ne ya Allah da baraka da ita duniya Allah ya kan ba da ita ga wanda yake so ga wanda baya so amma imani Allah baya ba da shi sai ga wanda yake so amma da zama ce arziki da yawa hankalin mu yakan kai abin da muka rika sai mu kalle shi arziki amma da yawa muna cikin arziki da Allah da baraka da mana wanda arzikin ya fi na dukiya mai dukiyar da yake da duki yana nema ya rasa duki ne sakon nan arziki da ka samu shine arzikin lafiya arzina da cikin amun lahi da baraka wa ta'ala arziki da Allah da baraka wa ta'ala mana wanda ba ma wawayawa gare su ma mu gane ni'ima ce duk lokacin da mutum ya rasa irin wannan arziki da daga ciki wani babban bawan Allah daga cikin magabata wata rana wato rashin lafiya ya kama shi ya ji ya tsuguna babari sai babari ya fitowa Allah ya raba shi da wannan arziki na bawari. Ya suka ɗauke shi gire-gire aka ɗauke shi asibiti. Likitoci suka yi aure-aure suka ce lallai idan ana so yi bawari sai an masa aiki. Aikin nan kuma dubu ɗari kaza. Shi kenan sai mashi da kuka. Su ya suke cewa baba me yake kuka saboda wannan wurin ke kuka ai mu za mu biya ba komai. Sai ce a ba wai ina kuka don ba da kuka biya ba ne. ina kuka da cewa Allah ta ba ka kalamin ni'ima kullum ina ga wani zan yi zuwa ya mai kida yi ban gane cewa ni'ima ce arziki da Allah ya bani ba kaje ka tura sha ka tura da tashi baka gode wa Allah gane ni'ima da Allah ya baka ba sai ka ci yau tsaya tsari dole ya karkara sai likita ya sa hannu a ciki amma sai an biya dubu ɗauruka a sai kullum Allah ya bani sannan dubu ɗauruka da mutane kyauta na yanzu ban gane wannan ni'ima ba sai ya fi za ka rasa wannan abin shi ya tashi kuka saboda haka Allah ta fara da rana da nan arziki ma bambanta da ta kafa ne ga cikin su baya gane cikin lokacin da ya samu to Allah yana yi wata arziki ga wanda ya ga dama sannan ya ainihin duka ta arziki ga wanda ya ga dama Allah ta fara da rana ya wata kuma rizka da mai sha ne ba ni Allah yana yi wata arziki ga wanda ya ga dama da cikin bayan sa to fattali da ya koyo kaza da kalmar sha sannan Allah yana kuntata arziki ga wanda ya koyo da cikin bayan sa tabaraka wa ta'ala kufunga kwa mpaka wakali huru dalla tabaraka wa taala dunia ala wakati bara wale dalla hiyo kama dunia ilikuwa ikali sisi amma kali sisi daga kama ni kama kai tuna gani su kan su kama dunia tuna gani kama da bara dunia kama wayo ne kama hikima su da bara da dunia duk kai da kima sai au da dunia saboda ita duniya shi da ma ya kan fara yace mutum yakan yi girman sai saboda wasu abubuwa alkibiru in ma da ilmi ko dai mutum ya girman kai saboda yana ga ya samu ilmi ko kuma limani ko kuma ya ga ya samu zuciya ne da san girman kai au nan din ko ya girman kai yana da shi dan nasaba ne da dangantakar da zuciya ne kaza ne babban bani ne su au ne da tasha ko ya girman kai saboda aikin da yana gani yana ibada mai yawa wannan abubuwa duka bayan ba abin bukata kan girman kai bane idan ka Allah ya baka su ba kokarin ka bane ka ذلك فضل الله يجيب ان شاء wannan kallon Allah ne Allah yana ba da shi ga wanda ya gaya ma da yake bukata gare ka sai ka gode wa Allah ta ba ka da wannan to su da Allah ya ba ta wasu arziki sai suka girman kai wato sai alfahari suka girman kai da yayin duniya da wannan rayuwar duniya ai ma na da rubutina suka girman kai da wanda suka samu na rayuwar duniya Allah ta ba ka da yayin duniya da akhirati da illa mata'un ai rayuwar duniya ba ta zama komai ba idan kun da lahira sai wani abu da kana shehu karimu ne kamar sau biyu wani ba abu ne kake da za ka jaji da shi sannan ka tafi ka tafi lahira ko abin da kake jaji da shi a duniya ya tafi a barka kana raye amma yanzu ya zama ba da kai ake ba yi ka ake yi ba da kuma za a neme ka kana da dukiya kana da karatu sai abin ya kare ya bar ka a gefe kana raye ma sai a fara tambaya ni kamar yana raye kuwa an manta da kai abin ya kare ya barka Allah ta bada wa ranar rayuwar duniya lokacin da za a rayuwar lahira wani abu ne bai kaɗan wanda da zai yi bai da shi ba to saboda haka wannan shi abin da ya shafi a duniya kafin fani shi ne ita duniya wato katko ne yana nan kamar katko kuma mai karewa ne a wazani mai karewa ne mai tafiya ne saboda haka wanda ake su zahabu ba ita kuma lahira zinari ne bayan da aka yi ta kasko da kaka ba a baka layar da jiwa da zinari aka yi da zinari ne sannan kuma baya yake mai wanzuwa ce mai tabbata ce ba mai karewa ba saboda haka yake wa raukarar shi da ajiyar da karfin bakin da kan hafi da mutum ya nufa na'i da ma a ce lahira ba da zinari aka yi ta ba da laka kaza aka yi ta kasko haka amma aka ce ita mai wanzuwa ne ba za ta kare ba har da zauna har abada duniya kuma aka yi ta da zinari amma aka ce mai karewa ne shi ne to ko da aka aka yi da abin da yake tabbata ko na laka ne ya ce suna abin da zai kare saboda haka ita duniya dama da kan kuma ka yi ta idan bai kare ba ma kai za a kare ka bar shi don ba ka ba zai tufa saboda haka lahira kuma mai tabbata ce mai wanzuwa ce saboda haka a dama duniya haka yake zina da ke lahira da kanko to da ainihin wato abin da zai tabbata lahira da zai tabbata da zara ce to bin da zina kuma an yi duniya da laka kanko a kai lahira kuma da zina ne saboda haka malida abdullahi bin ibadini wato abin da Allah ta bada matsala sai ya bayyana shi ne abin da ya zama to lahira abin da za a wata kamako a nisan za su daga duniya wa kurkuri da lahira a kusanta su da lahira wato ya zama to duniya ta yi nisa a gare su sun yi gudu da ta yi duniya a lahira wa haku a babi a babi da alfarke wace zama wani da lahira da hazarfi amma bayan da Allah ya so a cikin bayansa su ne kai waɗanda suka san Allah hakikanin suka samu ma'arifa to waɗannan Allah sai ya ja su daga lahiran ma suka wuce lahira damuwarsu ba lahiran ba ne damuwarsu ba aljanna ba ne a damuwarsu halarar Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa lahira idan alkhairi idan kuma take wanzuwa amma da yanzu a larabta sai ce wa rabu khairul ma'amma ubangijinka shi a yin alkhairi a kan lahirar ma kuma shi ya fi wanzuwa saboda haka bayan allah masu kai da suka zaɓi allah ta bara kawai ala a kan lahirar su ba suna ibada ba ne saboda neman aljanna ba suna tsoron tsaro ba ne saboda tsoron wuta sun san da aljanna da wuta dukansu bayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala me yake bukata yardan Allah Allah ya ce ibada suna ibada ne saboda duk gurin Allah Allah ya ce kada zaba mata suna bari sako ne saboda kin zanta abin da Allah ya hana me yake yi suna yi saboda neman Allah tabaraka wa ta'ala saboda duk abin da kai na nima amma duk min nima sun kamin Allah duk abin da gani na nima daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma abin da Allah ya maka da nima ana so ka yi shi hori da mutum ne ba shi hori ne ba ba wato kaga wanda ya maka nimar ba ka ga nimar ba duk lokacin da sun shi hori ne mafi wato sai nimar ta zama ta yi tasiri a cikin zuciyarka idan ka ga nimar sai ka rika ganin nimar ta zauna a cikin zuciyarka idan ka rasa ta sai zama abin da ya taba ma zuciya amma idan ka mutum shi wanda ya ma'ima shi ne Allah ta baraka wa ta'ala shi kenan ka san wa ma inda mutum ya kullu ma inda Allah ya bari ka ka san abin da yake wurin ka na nima dama zai kare amma abin da yake wurin Allah ba zai kare ba saboda haka duk abin da Allah ya baka za a yi girman abin saboda girman wanda ya baka duk abin da yake da shi da za a ga cewa ai wanda ya baka musulmi ba ba zai kare ba saboda haka zai kare baka wani sama da wannan ma saboda haka zai suka kama Allah da baraka wa ta'ala idan Allah suke nema saboda Allah shi ne kai ba haka shi bi alkhairi ko shi ne ga zuwa da baraka wa ta'ala ويقول الذين كفروا لا أصل علي آية وتي وإن الله من شاء يهدي إليه من أناب الله تبارك وتعالى يقول الذين كفروا waɗannan kafirai wato ana makara mutane makan nan za ka ji suna cewa laula unzila alayhi ala muhammadin ayatin qur'an ayatin rabbi me yasa me zai hada me yasa ba za a saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya daga wurin ubangiji sa ba kamar wata aya kada aka wani yake wallaka kamar sanda irin ta annabi musa alaihi salam ko kamar hannu irin na annabi musa wallaka ko kamar taguwa ne ta annabi salihu me ya hana Allah ba zai tabar annabi irin wannan ba kullum ka ga abu ya rasulullah inna laha dillu man yasha Allah tabaraka wa ta'ala ina fitar da wanda ya ga dama da bilalu mutar da shi wato wala tu li an ayati shi wanda duk Allah ya da shi da kawo aya wannan ayoyin ba za su wadatar masa da komai ba ba za ta shi shi ba saboda Allah ya fitar da shi wa ya yi girshi bilahi ila dinihi man sanar Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana shiryar da wato wanda ya koma gare shi zuwa ga addininsa wato wanda ya zama munibi ne ne wanda ke koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ai rajja ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zama abdul awwab ko abdul munib wanda ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala to duk Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya wa dama shiriya kana da ne akwai gidan mauna akwai gidan gidan akwai shiryawa ta mauna suke shirarwa da barabara akwai shirarwa ta idala suke shirarwa da malamin zai ma wa'azi ko ka tambayi wani ina ko kuma ka wani yiri ka ga ana nuna ma nan hanyar yi gudunmi za ki ka kauri ka wannan shirarwa ana kiranta idala idala shirarwa na nuni nuni ne ake maka amma ainihin shirarwa daga wurin Allah ta baraka wa ta'ala yake saboda Allah ya yarda da duwanda ya kuma a shi ta baraka wa ta'ala الذين آمنوا وتطعن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا tunda an gaya mana ga sifar kafirai da su da yadda kafirai suke Allah tabaraka wa ta'ala allazina amanu wanda suke imani وتتبعينه تكون قلوبهم في ذكر الله ذكر كنت يكن يسلي لأمر الله تبارك وتعالى ذكر الله أي وأجل الكون الله تبارك وتعالى كلام لا مجيء مني مكان الله الكون يجري أقول وأجل أقول وجري إذا أنت وأجل الكون يجري نسام الرحمة فدوما ليجي يا الله تبارك وتعالى نسام الجنة شيني وأجل إذا كنت يجري الكون يجري نسام الرحمة فدوما ليجي يا الله wanda suka yi imani suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah ko kuma da suna alƙawarin da Allah ya rubuta lahira da samun rama duk wani abu da ya same kamar da tarihi duniya suka ji wannan ai ba kuma bane menene mai sauran a duniya ai sun sai samu babban wa'adi da alƙawarin Allah da rama da shi kenan sai ka samu nutsuwa sai zuciya su ta fito duk wani da suke sha a duniya ba sa ganin wannan saboda haka Allah ya cikin da kai goro Allah da baraka da lafiya daura ramu أي ذكر الله تبارك وتعالى سوى تذكير كام الإسلام أي قلوب المؤمنين سوى كام المؤمنين سوى كام الإسلام ذكر الله كراتم القرآن ذكرين أما ثم الله ذكر سوى كام الألوان الإمارة لو تسمي سوى كام المؤمنين ذكر سوى شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر سوى أبوه الدنيا الدنيا ذكر وذكر قرة عين الإنسان السنة السنة كيلونا الإنسان لأن بين الله saboda mutalli na bi rako misalla yana gana a yau rubuta yana rubuta da tsere da tsanki da irinka irin da min daɗi yana salla yana gana a yau da ba sai ya kada samun fituwa saboda haka shi ne a rubutu arba duka ta mutane sun da suka shi akwai kalbin qasim akwai zuciya ke kashiya wacce ta ke kashe na farko kenan akwai kalbin nasir akwai zuciya mai mantuwa wacce take manta lamarin Allah na uku akwai kalbin mushtaqun akwai zuciya mai koyayya wacce take son Allah take son manzo Allah take bigin Allah da manzo Allah na hudu akwai kalbin wahadani akwai zuciya mai kadaitaka mai kadaita akwai zuciya mai kadaita Allah tabaraka wa ta'ala yace to na farko kalbin sahabi zuciya ke kashishiya kalbin khadir ita ce zuciyar kafiri la yaminu illa bi dunya bayan samun nutsuwa sai da duniya idan kana so ku yi tashi mai rai ku kawo su tashin duniya nutsuwarsa duniya ta yi ya samu duniya wara dumi da yakin duniya wa ta'an duniya kamar yadda Allah ta ba sun yi da rayuwar duniya sun samu nutsuwa da rayuwar duniya nutsuwarsu duniya wannan shine nau'i na farko hada kullu kalbin qatil la yaminu illa ila duniya idi haka dukan zuciya ke da shishiya take ba ta samun nutsuwa sai da duniya wannan ko musulmi ne idan ya zama duniya ta yar tasiri a zuciyarsa ba da damuwa sai labarin duniya ba ya samun nutsuwa sai dai ya samu duniya to ya zama zuciyarsa ta zama to ika shishiya zuciya ta biyu kalbun nasir zuciya mai mantuwa ita kuma zuciya mai mantuwa za ta manta da ita saba wa Allah sai aikata sabo sai rinka jin damuwa a cikin ranta saboda haka yake ita ce wanda Allah yake cewa la ubama zargin kanta eh ta yi sabo sai ta rinka zargin kanta yace to la yafa inna illa bi tawwa irin wannan zuciyar ba ta samun nutsuwa sai da tuba wa Allah tabaraka wa ta'ala sai ta tuba wa Allah sai ta samu nutsuwa saboda haka samun nutsuwar ta tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ake so mutum ya nufi tuba sai tuban ya goge masa ya goge masa zuciyarsa sai ya samu nutsuwa saboda haka farantiya wadan a wadan ladhi lahu azama Allah tabaraka wa ta'ala ce ya manta ba samu kwanan niyya da hada shi ba sun manta ba wa rabbahu fa ta ba dai zuwa ya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi shi ya karbi tuba gare shi shi da shi ai inna annahu dalil a wannan lokacin sai ya samu nutsuwa saboda an karbi tubarsa ya yi tuba da Allah ta baraka wa ta'ala duniya ta wabu kalmun musha dukiya mai jikin Allah da son Allah da manzo Allah ta baraka wa ta'ala yace wannan ulubul mu'minin ita ce irin zukatan mu'minai wanda Allah ya ji ala bi zikirin lafi mai tsoro a kan su ne Allah ya ce ala ku saurara ku ji da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa yace wa kalmun wadani ulubul khawarisul khawarij ce amma zuciyar wanda take wayiya take zuciyar kebatattu kebatattu ka kalbi ibrahim alaihi salam kamar zuciyar annabi allah annabi ibrahim da yake tambayan allah ari ne kai baturiyar mauta allah ka nuna min yadda yake raya batattu allah ya ce masa awalan tumin kai ma suka baka imani bane ganin na kira mu da suya ibrahim yace bala walakin da tafsiyar mai tafarki Allah na yi imani na tambaye ka ne saboda zuciya na da samu nutsuwa kalbun ibrahim lam yalla illa illa bi qira'ati hatta yashai iyali saboda ka zuciya irin wannan zuciya na ibrahim ba za ta samu nutsuwa ba sai ta yi gani kurkuru sai ta yi mushahada ta iyana fa kulubul kufar sannan inda bi duniya shi ce zuciyar kafirai takan samu nutsuwa ne da duniya wa kulubun nasin zuciyar masu mantuwa kuma tana yin bitonwa tana samun nutsuwa ne da tuba wa Allah ta ba wa ta'ala idan sun tuba sai su samu nutsuwa saboda haka in kai wata tuba za a gane cewa zuciyarka nasin ce ko kuma mushtaka ne saboda haka kace wa kulul mushtaqin zuciya ko masu soyayya masu son Allah da manzon Allah tamma inna qulubuhum bi dhikrillah wato tamma inna bi dhikrillah suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah saboda haka sai na fi lafi lafi na yawan fiye ko la fi jami a yaji yana ambaton Allah da baraka wa ta'ala a dukkan yanayinsa shi ambaton Allah hanya ce ta zuwa ga Allah ita ce hanyar zuwa ga Allah ko ba ka samu jagora ba idan ka rike la ilaha illallah to za ta bude maka kofa ka samu taruwa da Allah tabaraka wa ta'ala musamman idan ka samu kabir wanda yake da kibra ar-rahman fasal bihi kabira ubangiji rahmanu ka tambayi wanda ya masani wanda yake da sani na experience akan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shirya da kai zuwa ga Allah sai kuma ya baka la ilaha illallah ya baka ambaton Allah ya baka zikirullah da wannan ne zaka biya a zuciyarka ka samu nutsuwa ka samu taruwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya gurguru wa a ainihin wa a alwadaniyin wato alwadaniyin zuciya wanda suke karantawa kuma alul madaraki da sun mai ilai da ruya wanda suke harar Allah da baraka wa ta'ala wannan kan ba ta samun jituwa da ita samun ruya wato suna ainihin a wani irin gani gani amma na ainihin a ainihin mushahara suna gani da zuciya irin wannan gani shi suke samu sun samu nutsuwa bayan Allah wanda suka kai wannan matsayi na yin iyana wato gani na iyana. الذين آمنوا وعملوا الصالحات من دونهم to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wadancan kafurai da yadda suke kuma ya faɗi zukatan mu'mine ga yadda suke sai su waɗannan mu'mine ba الذين آمنوا ولن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي إيماني تلك أركان الإيمان تلك أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بقدر خيره وشره في الآخرة سكي إيماني ولن أبوه وعليها وبعد إيماني لا معروف لك مقادة عمل الصالح ذلك أيدي نجري فقد لا إيماني كتي بزي ولا تربى سأجي أيدي نجري saboda ka bayan sun yi imani suka yi aiki na gari to wannan suka yi wani irin wannan aiki sun yi imani sun yi aiki na gari to duba da mu a cikin na tabbata gare su duba da nasir wato mai daɗi na aljanna ya tabbata gare su ko kuma duba shi ne cikin aljanna duba wata bishiya ne a cikin aljanna Allah ta lati ne ke zikru raki mu ke zikri ya ne ta hali ma ya taula mahayi duk abin da ka hawo duk gudun abin da ka hawo za ka yi tafiya cikin wannan inuwa na bishiyar kuruwa ya cikin aljanna shekara ɗari baka gama huce inuwarta ba tushen bishiyan yana gidan sai ta rasu lillahi sallallahu alaihi wasallam aljanna amma inuwarta ya ya jinku ya yi daji zuwa kowane gidan kan aljanna saboda haka mahayi zai yi tafiyar shekara ɗari bai gama inuwar wannan bishiyar ta tuba ba saboda haka wannan mai imani za su samu ainihin wannan bishiyar ta tuba wasu ma'a lallai da kuma jikiya makoma almarci makoma wanda imani ya yi na gari shi kenan zai samu makoma mai kyau matukar ainihin ya samu imani kuma ya samu aiki da gudun shi dafi to shi kenan yana da jinka makoma ita ce aljanna ya koma ga da bara da كذلك أرسلنا كي أمة فرح من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوهينا إليك وهم يكفرون برحمن قل هو عليه توكلت وإليه متاب الله تبارك وتعالى يا رسول الله كذلك أي كما أرسلنا الأنبياء قبلا هكذا كما عندهم أيقوا أن بعض يسكتوك فكي أرسلناك كما هكذا بك أيقوك في أمة كالكلا من قبلها أمة haka aiko ka cikin wata al'umma wanda wasu al'ummatai sun gabata kafin wannan al'ummar an yi al'ummatai mabambanta suka zamanto ƙarshen al'umma gaba ɗaya al'umma bin na rasu da su tafiya an aiko ka da yake cewa a rai saboda tafa a rai da zai a wani na yi ka saboda karanta musu abin da muka maka wa'ayi na alƙur'ani an aiko ka ne saboda karanta musu alƙur'ani ai alƙur'ani domin yan kuma da rahman alhali kuma su suna kawo cewa a rahman suna kawo suna kawo cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayin da wato Allah tabaraka wa ta'ala ka hukunce su ai su kalu lamma wa min sujudi lahu abin da yadda suka ce lokacin da aka wuce biyu a sujada sai suka ce Muhammad Rahman waye Rahman kuma ai Muhammad Lamani ka ba kuma Muhammad sai ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ce mana muna da gumaka da yawa sai ma kuma sai muka jika kana da alloli da yawa kana cewa akwai Allahu akwai Ar-Rahman akwai arrahimu akwai allabibu akwai kaza maza Allah ta sun ce ai duka Allah ne ayyan ma da dawuna wala wala ma sunna duk yadda wani kirashi to yana da sunayen kyawawa Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kun ka ga ku ya Rasulullah wato huwa rabbi shi ramanun nan shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu mu da gaskiya sai shi da ma kamar da muka bada sura ta ga yin shi yasa take kawo da abubuwa la ilaha illa huwa ya zuwa cikin alqur'ani la ilaha illa anta ya zuwa cikin alqur'ani la ilaha illa ana ya zuwa cikin alqur'ani saboda haka kaga mun so guda uku mazahir kenan wato saboda haka la ilaha illa huwa babu kuma da gaskiya sai shi Allah tabaraka wa ta'ala alaihi tawakkaltu gare shi na dogara kuma da yi mata wato gare shi ne ainihin mata wato wato baki da yi wato wani tuba na wato tawakkaltu alaihi wa tawbati ilayhi da da yi dogaro ga Allah bana tawakkali ga kowa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma tuba na gaba daya da Allah ne tabaraka wa ta'ala marjayi gare kuma kowa na ga Allah ne saboda ga ko ku imani ko ku imani ni kan na san da Allah tabaraka wa ta'ala da dogara Allah sallallahu alaihi wa sallam yake لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لذلكم يوغروا على الله توكلي حقيقة التوكل da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta dodo sandu kimatan a wata ruhu gidanan za ta waye gari cikin ta damfari ba komai ko ba da shagon da za ta je ta buɗe ba ta da wurin da za ta je ta nome amma dai za ta fita nema da kai ma da ke kuma cikin ta cike a nan malamai suka ce abin da ake nufi in suka tace dai da wakari ba zama kai ta kwanta gida zai dai da wakari ba a kullum gari yana za ta tsaye maka ba zama yana da mara shi ba amma sai Allah ya arzuta kai ba ta saboda ta san tabbas Allah zai ba ta to dukan mu'min da zai tawakkali ga Allah irin yadda su yayi yayi yaqini cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi sannan gari yana wayewa kuma ya fita nema to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba shi kamar yadda yake ba su ba zai kai maraice ba sai ya samu ya ci da cikin zarfin Allah da bara ko sana. ولأن القرآن سجلت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كتمت الموتين فجئتها إنه جميعا أفلم يعد إلههم أن لو يشاء الله لعنى جميعا فلا يدعو الذين كفروا به وصراط أو لا يدعو أو تحصيل أيديهم أكلات وعدتها إن الله لا يخلف الميعاد الله تبارك وتعالى سورة القرآن لو أن القرآن سيرت به الجبال لكن أن القرآن وضعوا بأيديهم لا تجددوا كل شيء وأن الآية ملامة في سكة نزل لما قالوا wanda ka karfa ba lokacin da kafin tsoron ka samu bin lafiyar lafiyar kuma da ya mai ya alayhi aiki kai alayhi Allah ne to ka san kira annan diba da baka ka tafiya mana zuwa su maka dari maka dari ne zuwa su ne kewaye to ka tafiya mana zuwa su ba su tabbar da Allah ya yi a al'ada ko ina ka sanya mana koramai ko guna a yin gari ruwa yana gudana ko ina yadda za mu samu na gari ta a wani zara'a inda za mu samu yi da shi mu lambuna mu noma idan ba mu dutse sai madama ruwa yana magana ko da ina mu shirye-shirye mu da shirye sannan bayan wannan wa qadra a ba a da bauta mu kalle mu na an daga nabiyu ka tayar mana da iyayenmu wanda suka mutu su ba mu labari cewa kai annabi ne bayan wannan a manzala wato abin da ya faru waɗannan sun zo wurin manzala suna da duk ne na kai wa shiya da ma ta halana da rika ya rasu da labarin kirkiro wani abu ga ma wasu abubuwa idan mun kago wannan abubuwa muka gaya maka idan dai ka aikata mana su to za mu yi imani da kai daga cikin suka ce majalla na ji ba ni maka da zama asafa wa marwa tuqallibuha zahaban na ishiri suka ce ka juya mana zuwa sun maka duka su zama zinari zama kuɗi da dutsen safa da dutsen marwa duka tafiya da sama koyi da sama zinari sai mu rinka ba muna rayuwa da shi sannan wata sirri jikwa wata sirri wata sirri ibada a wani makka na jidil basafiyin nazarar wa nagari ka tafiyar mana duwatsu wanda suke gefen makka sai mu samu wuri da za mu rinka shuka muna noma don waɗannan duwatsu da suka tafi za mu samu da za mu na shuka muna da maka kagar madadi sannan wa tuhadu aka kutayyan bil ila jadduna ka tarar da kakan wanda ya riga ya mutu shi ne kutayyan bil ila ya kullana innaka nabiyyun haqqan bayan ya tashi bayan ya mutu zai ga mana kai annabi ne da gaske fakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wuce tu jami'i ma karatu ai duk wannan abun da nema Allah ya bani duk zan yi Allah ya bani dukkan waɗannan sai dai da sharadi walakin za a tayyukum bihi mutiltum ila anfusikum idan dai na kawo muku wannan abubuwa to Allah sai ya barku da kanku idan kun yi imani kun tsira idan ba ku yi imani ba to azaba za ku ga ba ku shi ne sharadi duk wanda suka nemi aya Allah ya kawo muku wannan ayoyi idan ba ku yi imani ba tabbas azaba za ku ga ba ku illa tu'minu li yu'adhibukum Allahu azaban la yu'adhibu ahadan min al-'alamin dan ne ba ku yi imani ba Allah zai sauko muku azaba azaban da ba zai azabta wani daga cikin da kai irin azabar ba saboda haka in kawo abin da gani ma ne aw akhir iktirahatukum wa taqawla li rahmatillah tabaraka wa ta'ala ko in jinkirta wannan abubuwan da kuka nema gani kawo ku zauna a cikin rahmar Allah ya zama ko dai ba ku imani ba ba azaban da za ku da yake so a yi Allah da kuma ne ji kasu da kuma rahama rahama da ne ta lalu da zabi Allah ya muku rahama da kan ku halaka saboda ko ku ba ku yi imani ba kuka halaka Allah zai kawo yaran ku da jikokin ku za su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuma haka shi ya kasance da yawan da ba su yi imani ba irin wali bin mugira sai ga dan Khalid bin Walid ya mutunta irin Abu Jahl sai ga dan Abdullahi bin Abu Jahl ya mutunta a ikirama bin abijani ya mutu dinta saboda haka haka dai duka waɗannan kafirai wanda kuke yin kirayen waɗannan abubuwa Allah ta bada mata ala ya sanya cikin zuriyar ku haka ga wanda kuke yin imani to saboda haka Allah suna sanar da ya sami a jikin da wannan abun saboda kawai ba haka saboda shi ba ma san na kin da rahmat da alamin ba kan da ya zuwa ma ta Allah ba zai ba ma azaba ba ba kika san Allah ya cikin idan dai ya aikata wannan abin da kuke kirayen kuma shi ya azaba ba ga kenan azaba za ka nuna musu lahi ba don Allah yana ainihin rahmatul rabbani yace kuma ce yana nan kuma azaba ta zo saboda haka don Allah suna suna yin zafi jinkirta waɗannan abubuwa saboda sarki malaka saboda da inda ya zo da za a dakar da su a akiri a ƙarshen su har da ya ba ka da ba mu sirri da saboda shi ya hadan Allah ga duk wanda kake ne neman ayoyi Allah ya kawo su da waɗannan ayoyi fa ba su mu'minina da yanzu ma da imani kubar da wannan wurin da sallallahu da adam sun yi hari da yaya ita har mata kai kuma cikin mobilai saboda kwanayinsu a ce waɗannan kafirai sun mutunta har kuma sun yi buri ina ma da a ce bin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu waɗannan ayoyi wato ya ainihin bayyana musu waɗannan ayoyi Allah ta baraka ta dace da mutane wannan alqur'ani da za ta yadda zuwa su da shi ai lukkan almakani a kamar kararo da wannan qur'ani za ta yadda duwatsun da duwatsun gefen garin makka kamar yadda suka nema a kwanciyar ne da su ko a tsatsa ga kasa shi ka a tsatsa kasa ruwa ya yi na kusura a wasu da ke mauta ko kuma qur'ani ya sa mu tofi magana a yau ka so da ke da gida a da ba su sai da gida da ba amaru ko da an yi haka ai da ma ma na dan da ba su yi imani ba idan ba ka hada la ya qawl imani minhum abada ko da hakan ya faru idan ba ka hada ko da hakan ya faru to imani ba za a same shi a wurin su ba ba za su yi imani ba ya rigaya a cikin sanin Allah ta baraka wa ta'ala waɗannan mutane ba za su yi imani ba bari lahi al'amru jami'an al'amari gaba daya na Allah ne tabaraka wa ta'ala la ne ghairi ba ga wani Allah bane tabaraka wa ta'ala la yuri ila man sha imanu min ghairi ba wanda zai imani sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai imani amma wanda Allah ba zai imani ba ba zai imani ba wani za a tauri maktarahu la yuri ba zai yuri idan kuma ta kawo da wanda suka nema ba su yi imani ba da za a raka da su bari hala ya ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam adam zuhuri hadi da ayat saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi rashin bayyana waɗannan ayoyi walakin al-aya wata fatil qur'an shi yake dai wannan ayan akwai abun lura ayar ta sifanta al-qur'ani cewa annahu zalimin da kulli shay qur'ani zake wannan abubuwa duka da sani ba ai law sukira fil jibalu da tara alqur'ani da za ta jaddada duwatsu da shi duwatsu za su yi ta hanyoyi guda biyu jimali hanya ta farko wanda suka karanta qur'ani suka fahimci akrarul qur'ani da technology na alqur'ani sai ga gashi duk abin da suka nema zuwa sun makan da suke kusan duk an narkar da su aka rinka yanka buloti filaye a kan dutse haka aka yanka duk a yanke dutsen gaba ɗaya a kwashe shi a gina bene an tafiyar da su saboda haka wanda ya karanta bayan da ci wannan asarar qur'ani sai ga ya tafiyar da dutse da wannan hikima da farko kenan hanya ta biyu wanda ya rike qur'ani riko da gaskiya ya zama waliyin Allah ya rike qur'ani kuma ya imani da shi imani da gaskiya idan ya ce dutse ka ci ka bar wurin dutsen zai bar wurin saboda ya yi alƙur'ani yake ƙur'ani da ke wanda zaka ruwa ne saboda haka abu na farko kenan a a kwanciyar ne na abu ko yankin ki kasa da alƙur'ani kasa da san tsage a samu ruwa ya fito idan ku yi alƙur'ani to shi ma zai aikata haka ana ba da labari wani wanda ya rika alƙur'ani daga cikin malaman alƙur'ani sai sarkin gari ya sayi ujumi wanda za a yi wannan ujumi a sallah sai mutumin ya kasa ya mutu sai ya aika wa ara mafi wa shuru almajirai su da wannan mutumi su jefar da shi a wani gari ba a zama shi a kasar sarki kuma ba wani wanda aka rena wani zuwa da shi wannan zai ya tafi almajirai ba da shi a almajirai da kan ba za su yi su da ki mushe ba su da ki mutumi ai sarki ne ya ce ɗauka ce to ku je ku je ku jirgin dace je inda ke ya mutu inda ke so a je je je haka za ka waya ce a je a jira mutum ana zuwa a jira mutum sai mutum ya dace ya tafi je inda ake so a je haka da shi sai je fada wani haka saboda riko da alƙur'ani Allah ya ba su sarrafi saboda haka da kuɗiyar kazalika wala kuɗiyar bil mauta kazalika haka nan alƙur'ani zai iya ya sa a yi magana da mamaci kamar yadda yake cikin kawari da da nan suke cikin alƙur'ani kamar siriyar bukatar ziyari haka ya faru ya yi yin kallama mutafana da wanda ya mutu saboda riko da alƙur'ani ko kuma a nan wasu malamai suka fi ai waɗannan abubuwa sun faru a makka waɗannan wurare da suka ce a yi ke ruwa to duka yanzu an yi waya da ruwa yana fita duwatsu duk an tafiye da su an yi benaye inda sun tashi wanda suka yi tsirayen waɗannan abubuwa su abuja da za su samu duk abin da suka nema a wannan ayar duk ya faru a makka wa kullakum al-mauta bare su fi magana da za su rika ganin na'urori kwamfutoci suna magana ai gawa ne yana da rai ne ba da rai amma sun fiye magana ko ina za ka je a auna kwamfuta ka yi rubuta ce gashi gashi ga abin da ke damun ka ko kuma an ajiye ta ka ji suna magana ba kowa abubuwan amsa kuwan nan ga suna ko ka gare rediyo ko ka yi talabijin ga sunan gawaki ne ba su da rai amma suna magana wata tuni ita to duk waɗannan abubuwa dalilin ƙur'ani gashi duk sun faru saboda haka ذلك يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هكذا ما الله يكتب تقول كما القرآن لو أن القرآن ميل في إسحاب ولقي بالنار مسرا فقال صلى الله عليه وسلم القرآن وأن القرآن نام da za a sani cikin wato a gafakansa a jefa cikin wuta matsala ce wallahi ba zai gode ba ƙur'ani ainihin ƙur'ani a tashi a cikin gafarsa a jefa a gafarsa a jefa shi ba zai kone ba me yasa yanzu kuma waɗannan suke kone ba saboda ba wancan ƙur'anin ba ne ƙur'ani da bawan Allah ya zauna da kyakkyawan imani da alƙur'ani kullum da alƙur'ani ke zaune ya rubuta alƙur'ani to wannan ƙur'anin ko gobe na aka yi za ka shiga ɗakin ka samu goma ya kone amma ya zai kone ba ko a samu ya tashi an same shi a kan wata bishiya ko wani abu makamantar waɗannan da yake faruwa saboda Allah ya ce ba zai kone ba amma waɗannan ƙur'anai da aka rena ake ta bugawa ana ganin su kaya ne maza a cika mota da ƙur'anai mutum ya zauna a kai ana ganin kaya zauna a kai saboda yadda aka abubuwa sai ga suna kone ba to saboda aka yi ƙini da imani da abu shi yasa yake a faruwa saboda aka masala suna cikin ce da za a tashi wallahi ba zai kone ba a cewa ne kawo wani hikima latifa yace an karɓo kaya cewa wata rana sai na aliya ya rashin lafiya فقال أبو بكر لعمر وعثمان حيا إلى نعود نكا نريد أريا sai sai na kuka da gaya sai na umar da sai na kuma ke mutla shi mutum je mu gaida sai na ne ba kuwa mari ba da lafiya ta ji wa laila ya rasu ya waje ba kan mu je mu gaishe shi sai suka tafi fajaru sai suka zo ga sunan sun shigo wurin da na alika ramallahu wa bihi wa wa abu libani libani ali sai suka kai abu sai na ali وسلموا عليه سلم وزين علي فوجدوه قد وجد الصفة ذكر عن زين علي يا مسلمي يجي يا مسلمي فقام له زين علي سي سرور ورث وذكر من البيت سي شغل السجدة زين علي هو سخير باب الله ne mai yauta haka yake da iyalan gidansa gaba da masu kyauta ne mai na ali saboda haka da suka shigo gidansa ya na ali tarraka fima yuriyuhu bi sai na ni sai ringa yawo yana zagayawa da me zan musu gara na irin wannan manyan baki da me zan karbe su shi yana a waje da bakin su asali sai na ni sai ya samu sauran zuma a gidansa kana fi sabai fa sabbahu fi qasim sauran zuma shi abin da abin shansa sai zuba wannan zuwa cikin wani tasa haske bakayin daulatun afiyar anwar jidan yana da wani tasa mai haske fari ne haske kwaye da gaske sai yana da sai zuba shi ya zuba wannan zuma a cikin wannan tasar tabbal asalin fili wace da asalin sha'ara sai sai yana da cire gashin sa guda ɗaya sai ya sa gashin akan wannan zuma ga zuwa cikin kwano mai haske ga zuwa mai kyau amma ga gashi guda daya a kai da ya kawo sai sai gudu ku sha a sha zuwa fakala a bakar sai bakar ya ce a'a la yan baki yana annabuna kawla da takalla da shi mun san ka kai mai ilimi ne aliyu mai hikima ne kai wannan abin da ya kasa ko zuma cikin kwano mai haske ga zuwa mai kyau amma ga gashi guda daya saboda kana neman a faɗi wata magana ta hikima ne saboda haka ba za mu sha zuman nan ba kowa sai ya faɗi hikima sai ya faɗi me ya fahimta akan wannan aikin da sai na yi sai na yi yake kwarin haka ne an ta sai yuna ba yi suna saboda haka abubakar kai ne shugaban mu kai ka je mu girma kai ka je mu shekaru saboda haka za ka fara magana ne ka fahimta a kai sai na abubakar sai ce abin da yake nufi addinu anwar min tafsir wannan addini namu ya fi wannan tatan haske addini musulunci wannan yi mujanna ahala min asalin a wasu kimin layi ahala min asalin sai na ni abubakar zai ce zikirin Allah ko ambaton Allah ya fi wannan zuman zaki saboda zakiru mai zikiri lokacin da yake zikiri irin halin da yake shiga daɗin da yake ji ya fi daɗin wanda yake rasar zuma irin daɗin da zuma yake ji saboda shi mai zuma duk abin da yake ji baya shiga halu abin da wani ke cewa jazba baya shiga halu don zuma kana shi zuma kada shiga wani hali har da zama ka shiga yanayin da baka san inda yake ba amma mai zikirin Allah ya kai shiga irin wannan halin saboda daɗin zikirin Allah saboda ka sai na maka zikirin Allah ya fi wannan zuwan zaki wa ma'arifatin lahi a rakon da sha sanin Allah kuma ya fi wannan gashin da ka sa sirri daga awon Allah sanin Allah yadda ya gashi sirri ne to ma'arifa ta fi yin sirri daga saboda haka duk wanda Allah ya bashi ma'arifa ya bashi wani abu ne sirri Allah yake je ba ke ba wasu bayan Allah da ma'arifa da kai Allah sai na ne ki lalle haka ne to kai ma Umar sai sai na Umar ne الجنة أنور من الفرج الجنة تاج وانا تاج الحجي بينا أبو مرياتي الديني شكو يجي الجنة ونعيم الجنة أعلى من الأثر نيما الجنة لكن ليس هي الجنة يا جوانا زمر دائم والفرار أدق من الشعر فرائهما ya ji wannan gashin tsirar daga saboda haka ba za a wuce aljanna ba sai an kira da kirani ba za a sha wannan zuwan ba sai an cire wannan gashin saboda haka sai na umar sai ya fahimci haka sai sai na usman sai na usman sai ce alquran anwarun da sarki kun ga alqurani ya ji wannan tatan hakke wa tilawatu alqurani ahla min al-asr karatun alqurani da duk wanda yake rikan abin da yake cikin alqurani afala yadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluna wanda ke dabbarin qur'ani yana karanta qur'ani yana gane an dawo da ke cikin alqur'ani sirrin Allah rangalun Allah da hikimomin Allah da ke cikin alqur'ani to dadin da yake cikin alqur'ani ya fi wannan zuman daɗi wa tafsiru wa dafu min ash-sha'r fakkara alqur'ani kuma ya fi wannan gashin sirrin saka saboda haka وقال العلي الدين يعني دين دين في جهه باكين ذا انور انور من الكذب وكلام مريم وكلام الدين وجور دين علي انور من الدين دين علي دين اي باكين دين علي sun ci wannan tatan haske ku baki na da kuka ga wuri na kun bi ne kun ji wannan kwanon da aka sako zuwa ƙarshe wal kalamu ahla min al asal bangarun da kai nan da haji wannan bangarun ya ji wannan zuwan da yake sannan wal ulumu adai ajab min al shi'ra zukatan ku kuma sun ji wannan gashin sirrin kada saboda haka za mu tsaya kan wannan aya cikin da saboda lokaci أولا وكان لي ألا مولاي أن نصل لك مثلا اللهم صل على سيدنا محمد الأولي وصل على سيدنا محمد الآخرين صل على سيدنا محمد الجمال على الحمدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين